إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda wanda yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar wacce ta daidai da ranar takwas ga watan jimadal akhira hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan 11 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a wannan rana wanda muke karatu a cikin littattafan fiqhu littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shi littafin al-muntaqa min sharhi umdatil ahkam wallafar ashraf bin kamal hafizahullah ta'ala wanda sharhi ne na littafin umdatul ahkam min kalami khair al-anam wallafar al-sheikh taqiyuddin abu muhammad abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi alaihi rahmatullah wanda wannan ne zai zama majalisi na uku cikin jerin karatattakanmu na na wannan littafi a darasin ƙarshe mun shiga kitab na farko kitabu tahara gaban da zai yi magana akan tsarki gaban da zai yi magana akan tsarki hadisin farko da ya zo a cikin wannan kitab shine hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda mun yi takaitaccen tarjama na wannan sahabi mai daraja khalifan manzon Allah sallallahu na biyu a darasin da ya gabata wanda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يجمز أن لا إنما الأعمال بالنيات kadai ayyuka kadai ayyuka bin niyyati suna tabbata ne da niyoyi wa fi riwayatin a wata riwaya bin niyya suna tabbata ne da niyya waɗanda suka ɗauki lafazin bin niyyat wanda duka sun tabbata suka ce ashe ana iya samun bambancin niyya sannan kuma wannan baya sawa ibadanka ta samu matsala saboda an yi jam'in niyoyin kowa da niyyarsa misali lokacin da kuka zo za ku yi sallan azhar za ku yi sallan azhar ko kuma za ku yi sallan la'asar akwai wani wanda bai yi azhar ba sai ya zo ya bi ku da niyyar da niyyar azhar ko kuma kuna la'asar wannan babu matsala inna wal a'malu bin niyyati amma waɗanda suka ɗauki lafazin bin niyya su ne suka ce bai yiwa in dai ibada ta bambanta sannan ku zo ku yi ta tare misali mai azahar ba zai bi mai la'asar ba saboda an ce bin niyya dole zama niyya ta zama ɗaya don haka babu laifi idan ibadu sun bambanta kuma sun zama suna da kama da juna a haɗa su a yi su da niyya guda an gane a haɗa su a yi su gaba ɗaya wato tare da niyoyi kowanne da niyyarsa sannan kuma sai a yi su da aiki guda wankan janaba ya haɗu da wankan juma'a sai kai niyya duka biyun sai kai aiki guda bin niyyati kenan wankan janaba ya haɗu da wankan juma'a wankan janaba ya haɗu da wankan haila ga mace sai ta haɗa ta yi niyyar wankan hailan da na janabar kuma wanka ɗaya saboda faɗin inna mana amalu bin niyyati ce wa fi ruwaya a wata ruwaya bin niyya yana tabbata ne da niyya wa inna ma kuma sani kaɗai li kulli mri'in ga kowane mutum manawa yana da sakamakon abin da ya niyyata ne kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyyata sai maza Allah ya bada misali ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih kina wannan gabar tana nuna cewa kowane mutum sakamakonsa ya ta'allaka ne da niyyarsa in kai aikin dan Allah da niyya mai kyau to zaka samu sakamako mai kyau in mutum kuma yayi aiki da niyya mara kyau to kuma haka ba zai samu sakamako mai kyau ba shi yasa yace fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih duk wanda ta zanto hijrarsa zuwa ga Allah da manzansa ne ana zai wannan hijiran ne don Allah zai hijira zuwa ga manzon Allah dan ya taimake shi ya zama ɗaya daga cikin sojojinsa wanda zai saurari addini daga wajensa fa hijratuhu ila Allah wa rasulih to zai samu sakamakon wannan hijira nashi da yayi zuwa ga Allah da manzansa ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها wanda kuma ta kasance hijirarsa zuwa ga duniya ne yusibuha da yake so ya same ta aw imra'atin yatazawwajuha ko kuma hijiran yayi ne saboda wata mata da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi to hijiransa tana nan zuwa ga abin nan da ya hijira zuwa gare shi wannan hadisin wasu daga cikin malamai suka ce ya faru ne a lokacin da manzo Allah ya hijira to akwai wadansu da yawa sun yi hijira ne zuwa Madina daga Makka zuwa Madina dan Allah dan su yawaita al'ummar musulmi su karfafi daular musulunci su taimaki addini da wannan niyyar suka yi hijira wa'insu kuma sun ga za a yi hijira a dawo Madina da haka hada-hadar kasuwanci za ta tashi tunda baki suna zuwa bari su tafi don su inganta kasuwancinsu wa'insu kuma matansu ne suka musulunta suka yi hijira matansu suka musulunta suka yi hijira su kuma sai suka yi hijira saboda wa'innan matan ko wasu mata da suke so su aura ko da mutum ɗaya ne wata mata da yake so zai aura sai ta musulunta ta yi hijira shi kuma yana santa to shi ma sai yi hijira ya biyo ta kaga kowanne hijiransa ta ta'allaka da abin da ya hijira dan shi wanda ya hijira dan kasuwanci shine sakamakonsa wanda ya hijira dan mace in ya same ta ko ya rasa ta dai wannan shine sakamakonsa wanda kuma ya hijira dan Allah da manzansa shine zai samu sakamakon hijiransa da kuma ladan hijiransa marwaci wannan hadisin mun ga mun yi magana a kansa malam yace gharibul hadis bakin kalmomi da suka zo a cikin hadisi yace tambihun wannan ishara ta tambih ishara ce zuwa ga abin da ya dauko daga littafin tambihul tambihul tambihul afham sharhu umdatil ahkam na ash-shaykh Usaymin alayhi rahmatullah tambihul afham sharhu umdatil ahkam daga nan ya dauko wa'annan maganganun sai ya takaita su cewa inna ma adatu hasrin ce wato adat ce wani kayan aiki ne da ake amfani da shi da larabci don iyakancewa da hassarewa da takaice hukunci akan abin da ya zo shi yasa yace wal hasru takhsisu shay'in bi shay'in in aka ce al hasr shine kebance wani abu da wani abu yana innamal a'malu bin niyyati sani kadai ayyuka suna tabbata ne da niyoyi da za a ce ka zo ka yi aiki ba tare da niyya ba to wannan aikin naka ba zai tabbata ba in ka zo ka yi aiki babu niyya to ba za ka samu ladan wannan aikin ba misali muƙaddara a kai ne ka zo ka yi abin nan kana da janaba sai a ruwa Allah ya sako ruwan sama ka yi wanka ko kuma ka je dush ka kunna famfo ka yi wanka amma ka manta kana da janaba ka manta wannan wankan ba zai me ba zai ɗauke maka janaba ba saboda baka yi shi da niyyar janaba duk da ka yi wanka ka game jikinka da ruwa amma duk da haka ba zai ɗauke maka janaba ba saboda baka yi wankan da niyyar janaba ba kowane aiki yana da alaƙa da, da niyyar da aka yi shi dan shi ka zo kana sallan abin nan azhar amma niyyar da kake yi ta la'asar ce ka manta baka yi azhar ba misali sai ka zo kana yin sallah kai ka ɗauka azhar ce za a yi ko ka ɗauka la'asar ce za a yi haka kake tsammani saboda ka manta kawai da ka zo sai ka shiga da niyyar la'asar niyyar da kai ta la'asar ce amma kuma azhar ce kake yi to kaga wannan niyyar da kai ba ta sallar da kake yi bace ka yi niyyar wata sallah alhali ba ita kake yi to sai ka warware wannan niyyar ka dawo ko da ka yi wasu rako'in ne sai ka dawo sai ka yi kulle niyyar sallar da kake yi sannan sai ka ci gaba da sallah waccan warware ta zaka yi ko ka maida ta nafila yawar ba ita kake yi ba Abubakar Gumi Allah ji gansa da rahama yace kai abu ka san shi kake yi shi ake cewa niyya kai abu ka san kana yi kuma ka san shi kake yi shine niyya ba nawaitu kaza kaza kaza ba a kai abu ka san shi kake yi lokacin da kake azhar kana yin azhar ne kuma ka san azhar kake yi amma kana azhar amma kana tsammanin la'asar ce kake yi amma alhali kuma azhar ce to kaga niyyar bata dace da aikin ba to don haka kowane aiki an hassare shi an iyakance shi dole sai da niyya kuma niyyar wannan aikin kuma niyyar ita ba lafazanta ta ake yi ba a zuciya ake kullata kamar yadda zamu zo mu ji a cikin bayanan da malaman za su yi sannan ya ce al'amalu da aka ce inna al'amalu jam'u amalin ne jam'i ne na amal amal shi ne aiki jam'in sa amal wa huwa ma ya ƙuna bihin insanu min ƙaulin au fi'ilin au tarki maksudin shi ne abinda mutum yake tsayuwa da shi na magana ko wani aiki ko barin wani abu da ake nufin barinsa kamar barin haram kenan ko barin abin da shari'a ta haramta wannan duka aiki ne abinda za ka faɗa irin salati zikiri karatun ƙur'ani aiki ne amal ne haka kuma abinda za ka aikata a aikace irin su sallah da sauransu shi ma aiki ne to haka abinda za ka bari wanda shari'a ta hana to shi ma wannan aiki ne wanda ya bar shan giya barin shan giya barin zina barin sata duk aiki ne to idan ka bar shan giya da niyyar Allah ya baka lada saboda Allah ya haramta za ka samu lada amma idan ka bar sha saboda an ce ai wacce cuta ta kama ka in baka daina shan giya ba za ka mutu sai ka daina shan giya don kar ka mutu to wannan ba aiki ba ne da za ka samu lada a kansa mun gane wannan ko mutum ya daina zina saboda bai da karfin yi ko bai da lafiyar yi ko bai da kuɗin yi duk wannan ba zai samu lada akan wannan barin ba saboda bai kulla niyya ta bari don Allah don tsoron Allah sai ka kulla niyyar zaka bar wannan aikin saboda Allah ne ya hana Allah baya so haramun ne sai ka bari to lokacin ne ake kiran wannan tuba wanda zaka samu lada akan sa da yace bin niyyati yace jam'u niyya jam'i ne na niyya wa hiya al-qasd wal irada in aka ce niyya shine nufi alƙasu nufatar abu wal irada da nufi kusan ma'anansu ɗaya alƙasu wal irada irada shi ne nufi abinda ka nufata a zuciyanka lokacin da ka so za ka taho karatun kawai ka kulla nufin haka niyyar haka a ranka ne ka ɗauko littafi ka taho makaranta ba cewa kai nawaitu zahabu ila almadrasati ko ila masjid nurul huda li sama'i darsi kaza ka duk baka faɗi wannan ba kawai kulla niyya kai a ranka kai kai niyyar ka taho sai ka ɗauko littafin ka kato wannan shine niyya to wannan ba alwal ba'u lil musahaba wannan ba'un din da aka ce bin ce ko bin niyya lil musahaba ce wato ba'un ce ta musahaba ma'ana kowane aiki to ana haɗa shi ne da niyya su tafi tare shine musahaba din ana abokantar da shi da niyya ma'ana ana haɗa shi da niyya su tafi tare والمعنى سيزو معناه أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من آقل له معناه كون أيكي دولي كسنشي أن حتى شد نية يا تفي تارد نية هذا مو أبوك يرتفي يرسى idza waqa'a min aqilin lahu idan aikin ya faru daga wanda yake mai hankali game da aikin wanda yake ya hankalci aikin kuma wannan ka'ida ne in dai mutum da hankali zai yi wani aiki to zaka ga wannan aikin ya hada shi da niyya in kaga aikin ka baka hada shi da niyya ba to galibi ka fita hayyacin ka ne ko hauka ko ka shiga wani tunani da ya dauke maka hankali sai kai wani abu ma baka san kayi ba amma in kana tare da hankalinka to zaka ga duk abin da za ka yi sai ka yi niyyar ka yi shi sannan ka yi sai ka yi niyyar tashi sannan ka tashi sai ka yi niyyar zama sannan sai ka zauna sai ka yi niyyar shan ruwa sai ka ɗauki ruwa ka sha duk wani abu sai ka ga sai ka yi niyya sannan ka yi shi amma wani lokacin kana fita hayyacinka ko tunani ya ɗauke ka ko wani abu sai ka yi wani abu baka ma san ka yi ba to wannan hankalinka ne ya rubuta kai shi yasa hakan ya faru amma in mutum yana tare da hankalinsa to abinda duk zai yi sai kaga sai ya kulla niyya sannan ya yi shi shi aka ce wa irada shi ne abinda ake ce wa irada nufi irada ita ce take motsa dan adam wannan nufi din almuhabba wal irada kamar da ibn al-qayyim ya faɗa asalin duk wani motsi da dan adam zai yi to zaka ga soyayya ce da irada suke motsa shi soyayya da irada so yake ya tashi sai ya so ya tashi sai ya tashi sai ya nufin ya tashi sai ya tashi so yake ya zauna sai ya nufin ya zauna sai ya zauna so yake ya sha ruwa sai ya nufin ya sha ruwa sai ya sha ruwa so yake ya yi bacci sai ya nufin yin baccin sai ya yi bacci soyayya da irada an gane ko wanda su suke motsa mutum hatta abinda mutum zai bari so ne yasa ya bari ka bar shan giya ne so kake ka samu lada ka bar zina ne so kake ka shiga aljanna so ne yasa ka bar wani abu ne kake so wanda yafi abinda ka bari shi yasa ka bar shi so kake ka samu jin daɗin da yafi wannan shi yasa ka bar wannan haka da irada soyayya da irada su suke su ne motarkin da yake motsa mutum shi yasa anan yake cewa labudda an yakuna mashuban anna kullu amalin labudda an yakuna mashuban bi niyya idza waqa'a min min aqilin lahu yace imri'in wa inna ma bi kulli imri'in ay insanu ma nawa ay ma qasada kowane mutum yana da abin da ya nufata yace fa man kanat hijratuhu lafazan al hijra fi al lugha shine at tark al hijratu a yaran larabci shine at tark yasa barin zunubi ma wani nau'i ne na hijra mutum ya bar zina ya bar sata ya bar shan giya wani nau'i ne na hijira don ma'anan alhijiratu shine at-tarku bari wal muradu biha huna amma abinda ake nufi da ita anan tarku as-sukna fi bilad al-kuffari bil intiqali anha ila sukna bilad al-islam shine barin zama a garin kafirci ta hanyar cirata daga wannan garin zuwa ga zama a garin musulunci ka bar zama a garin kafirci ta hanyar tasowa ka cirato ka baro gurin ka dawo garin musulunci ka zauna wannan shi ake cewa hijira ko shi ake nufi da hijira ana shi ake nufi da hijira ana to da yace fa man kanat hijratuhu ila Allah ay ila dinihi wal wusul ila ridwanihi wal janna duk wanda ya kasance hijiransa ya yi ta ne zuwa ga addinin Allah wal wusul ila ridwanihi da kuma isa zuwa ga yardan Allah wal janna da kuma isa zuwa ga aljanna dan wannan yayi hijira zuwa ga wannan yayi hijira wa rasulihi da kuma manzansa al muradu bihi huna muhammadun sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da rasul anan manzon Allah annabi muhammad wa ma'ana al hijra ومعنى الهجرة إليه في حياته ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في أبنا في مئيته ليكون في مئيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته أبنا لكن في الهجرة ذو أقمزان الله شين أن يهاجر إليه يهي هجرة ذو أقمزان الله ليكون في مئيته dai ya kasance ta wato a cikin ma'iyya tarayya tare da manzon Allah da ya kasance tare da shi gurin zaman su ɗaya in za su fita yaƙi ya fita tare da shi in za su yi sallah ya sallah tare da shi li nasrihi domin ya taimaki manzon Allah ya taimaki addinin Allah tare da manzon Allah wa ta'allumi minhu ya kuma koyi addini daga manzon Allah wa ta'assi bi sunnatihi da kuma koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar al-hijratu ila rasulihi wal hijratu wato fi hayatihi kenan hijra zuwa ga manzon Allah fi hayatihi a lokacin da yake raye wal hijratu ilayhi ba'da wafatihi hijra zuwa ga manzon Allah kuwa bayan wafatinsa shine an yuhajira ila atba'ihi yayi hijra zuwa ga mabiya manzon Allah ya koma tare da su ya zauna wa makan iqamati shari'i shari'atihi ya baro gurin da ba a shari'ar manzon Allah ya dawo inda ake aiwatar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hijira zuwa ga manzon Allah bayan wafatinsa yace haka kuma man kanat hijratuhu lidunya yusibuha duk wanda ya kasance hijiransa zuwa ga duniya ne da yake so ya samu ai shay'un min ad-dunya yudrikuhu saboda wani abu ne na duniya da yake so ya riska kalmali wa sharafi wa ri'asa ya zo ne don ya samu dukiya ko don ya samu ɗaukaka ko don ya samu shugabanci wannan shi yasa yi hijira bar mu taho wataƙila a ba mu mukami ko a naɗa mu matsayi kaza in ko so yake samu darajar ɗaukaka ko kuma ya yi hakan ne don kuɗi ko dukiya a yi mura'atin shi ne unsa wata mata ya tazawwaju ha da yake so ya aure ta ayyanki huha da yake so zai aura to fa hijratuhum ila ma hajar ilayhi wannan abin da ya zo a cikin tambihu abin nan tambihu tambihu al-afham sannan a cikin taysirul allam na al-bassam yace fa man kanat hijratuhu inna da manzo Allah ya faɗa ay jumlatun shartiyya jumla ce shartiyya jumla ce ta sharadi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijran hijransa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa jawabu sharti فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط yace wattahada ash-shart wal jawab sai zamo da sharadin da jawabin sun zamo iri daya sun dace da juna li'annahuma ala taqdiri saboda su sun kasance ne sun kasance ne bisa kaddara man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajra duk wanda ya zanto hijiransa zuwa ga Allah da manzansa ne wannan shine niyyarsa shine nufinsa to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajra to hijiransa zuwa ga Allah da manzansa ne ta fuskar lada ta fuskar sakamako da kuma lada sai al-bassam yace wal niyyati fi shar'i halatan ita niyya a cikin shari'a tana da halaye guda biyu sai kawo guda sai bai kawo guda ba yace ahduhuma ɗaya daga cikin halayen niyya guda biyu al-ikhlasu fil amali lillahi wahdahu ikhlasi tsarkake niyya a cikin aiki ayi domin Allah shi kadai ayi dan Allah shi kadai wa huwa al-ma'na al-asam wa huwa al-ma'na al-asma wannan shine ma'ana mafi girma ita ce ma'ana mafi girma ita ce kalmar niyya ta fi amsa suna in aka ce niyya to ta fi amsa sunan niyya da wannan ma'anar da ma'anar mai ikhlasi yi dan Allah gane ko to sai bai ambaci na biyu ba sai ce wa hadha yatahaddasu anhu lama in ka koma can yanzu na koma tafsirul Allah ban na koma dan in kawo cikon abin da bai kawo ba yace wa hadha wato يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك wannan nau'i na niyya waɗanda suke tattaunawa game da shi su ne malaman tauhidi da malaman sira da kuma malaman suluki su ne in suka ce niyya to suna nufin mai ikhlasi da tsarkake niyya ya ce wasani ma'ana ta biyu ko in ce hali na biyu na niyya a shari'a shine tamyizul ibadati ba'daha an ba'd shine bambance ibadodi sashen su daga sashi yace wa hadha yatahaddasu anhu alfuqaha to wannan shine malaman fiqihu suke magana da shi in ka ji malamin fiqihu ya ce niyya to yana nufin bambance aiki daga wani aiki Ka bambanta tsakanin sallan azhar da la'asar da niyya in ka kalla sifar su duka iri ɗaya ne hay'ar su duka iri ɗaya ne ba wani abin da ya bambanta sallan azhar da la'asar ta fuskar kaifiya da kammiya amma me bambanta su niyya niyya ce ta bambanta su sai kuma lokuta wannan an yi ta a lokaci kaza wannan an yi ta a lokaci kaza to da ka bambanta aiki da wani aiki na ibada a bambanta wannan ibada da wannan ta hanyar niyya to wannan shine abu na biyu ma'anar niyya ta biyu ko hali na biyu na niyya wanda malaman fiqhu su suke tattaunawa akan wannan to mu ci gaba to sai yace ma yu'khadhu min al-hadith abinda ake karba daga hadisin na fa'idodi abinda za mu samu a cikin hadisin na fa'idodi ya ce na farko inna mabarar al'amali alal niyyati sihhatan wa fasada ya ce mazagayar aiki ko mazagayar ayyuka yana tabbata ne akan niyya ta fuskar inganci ko lalacewa aiki yakan zagayo ya zagaya ya zagayo ne akan niyya yakan zama kamar niyyar ce take rike da shi yana zagayawa ta fuskar sihha ko kuma mai ko kuma lalacewa zaka idan an yi niyya mai kyau sai aikin ya inganta in an yi niyya mara kyau sai aikin ya lalace wa kamalan wa naqsa haka ta bangaren kamala da tawaya in an samu tawaya a cikin niyyar mutum aikinsa zai samu tawaya in an samu kamala yi dan Allah a cikin niyyar mutum to kuma aikinsa zai samu kamala wa ta'atan wa ma'asiya haka bangaren da'a da bangaren sabo ɓangaren ɗa'a da ɓangaren sa'o niyya ce niyya ce take bambantawa za ka ƙulla niyya ka je ka yi aikin ɗa'a za ka ƙulla niyya ka je ka yi aikin sa'o sannan kakan iya yin aiki mai kyau a aikace amma niyya ta lalata shi a aikace aiki ne mai kyau amma kana yi ne don ayaba to wannan niyyar ta lalata aikin ya zama lalatacce a zahiri kana yin aikin lada aikin da'a wanda Allah ya ce a yi hak shi muke gani a zahiri amma a zuciya kana yi ne don neman matsayi kana yi ne don neman girma ko neman ɗaukaka to shi ma wannan niyyar ta lalata aikin yanzu maimakon aikin ya zama da'a sai ya juya ya koma ma'asiya saboda niyya maimakon ya zama da'a yanzu ya zama ma'asiya ya zama saban Allah maimakon a baka lada akan sa zunubi ma mutum zai samu to kaga ashe niyya abu ne da yake da matukar muhimmanci a cikin aiki akan ta ne duk wani aiki yake giruwa ita ce sharadi na karban aiki shi yasa yace inna niyyata shartun asasiyun fil amal ita niyya sharadi ne wanda yake na tushe a tattare da aiki sharadi ne na tushe wanda da shi ake farawa duk aiki tushensa shine niyya duk wani aiki tushensa foundation ɗinsa shine niyya yana ginuwa ne akan niyya sawa'un mai kyau ce ko mara kyau in mai kyau ce ya zama da'a in mara kyau ce kuma ya zama nasiya sai ce innan niyyata mahalluha alqalbu wal lafzu biha bid'a yace kuma tabbas niyya muhallinta shine zuciya a zuciya ake niyya da zuci ake niyya ki kulla niyya da na bada misali dazu lafazan ta ta bid'a ne zo na waitu ada a salati kaza ko na waitu zabaha uduhiyyati ko kaza wasu abubuwa irin wannan wani ne fa ya zauna da Hausa ka taba jin littafi da Hausa ya rubuta majmu'un niyyat majmu'un niyyati da Hausa idan sallar azhar zaka yi sai ka ce nawaitu kaza kaza kaza kaza idan sallar la'asar zaka yi sai ka ce da Hausawa sai ka ce nawaitu kaza kaza kaza ake kira shi majmu'un niyyati in dai zaka fara karatu da to da shi ake fara eh ko ka fara da shi ko ka fara da izamatul abdu eh dayan biyu ne duk mun yi su mun yi izamatul abdu mun yi majmu'un niyyati sannan muka yi qawaidi sannan muka zo ahbari ishmawi muka tafi daga majmu'un niyyati zaka fara ko da izamatul abdu in dai a karatun zauri ne irin na gida to wannan majmu'un niyyati din shi ya lalata kawo kan mutane kullum sai kaga wani ya aiko tambaya wai ita niyya ya ne ake an ce ba a yi kenan shi wani sai ya gum da baki sai ya rika karanta ta nawaitu kaza kaza kaza kaza a cikin zuciya sai ya rika karantawa shi tunda an ce abin nan ba a lafazanta ta sai ya gum da bakinsa amma da zuciya yana nawaitu kaza kaza kaza a zuciya yana karantawa wannan ma bid'a ne ba yasa ka babu karatu a gurin kullawa ne kawai za ka hararo mai za ka yi a zuciyarka ka kulle niyyar farawa sai ka fara cikin ba wani abu da za ka karanta ba wai ka yi shiru da baki ake nufi ka karanta da zuciya a babu wani karantawa ba abin da za ka karanta a gurin ko da harshenka ko da zuciyanka ko da abin nan kawai kullawa ne za ka yi ka tsaya yanzu me yasa ka tsaya zan yi sallah ne wace sallah azhar shikenan ka yi niyyar sallah azhar ne a bayan liman ka san a bayan liman kake haka za ka yi niyyar sallah ne a bayan liman in kai kaɗai ne haka zuciyanka za ka kulla yin sallah kai kaɗai kana kullawa sai ka kabbarta ba wani abu da za ka karanta za ka lafazanta ta bid'a ne sannan ce a cikin fa'idodin akwai wujubul hazari min ar-riya'i was-sum'ati wal-amali li ajli ad-dunya akwai wajibcin wato sauna da jin tsoro matuƙa game da riya da sum'a shi ma wani nau'i ne na riya amma ta fuskar jiyarwa riya ka yi don a gani a yaba sum'a ka yi don a ji a yaba to dole ne mutum ya ji tsoron wannan wal amali li ajli duniya da kuma yin aiki dan duniya mutum ya ji tsoron wannan ana ana nufin aikin da'a mutum ya yi aikin da'a saboda duniya to mutum ya ji tsoron wannan babban laifi ne wannan sahabbai duk matsayinsu da darajarsu mazalace mazalace musu inna akhwafu ma akhafa inna akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi girman abin da nafi ji muku tsoro karaman shirka suka ce wa mashirkul asghar ya rasulullah menene karaman shirka ya manzo Allah yace ardiya yace shine riya ɗayan ku zai miƙe yayi sallah ya kyautata ta saboda wani yana kallon sa ranar da Allah zai tashi bayi zai saka kawo bayi da ayyukansu wanda suke yin aiki dan a gani a yaba za a ce ku je wajen waɗannan da kuke yi dan su ku gani shin za su za ku samu wani sakamako a wajen su ba wani sakamako da za ka samu a wajen su zaka in dai aikin na da'a ne to ka tsarkake niyya in dai na ibada ne in dai aikin da'a ne ikhlasi dama ana magana ne akan aikin da'a amma idan aikin ba na ibada bane wannan kaga dama kana iya sa niyyar ibada a ciki sai ya juya zama ibada in kaga dama kuma ka bar shi ba lada ba zunubi ya zama mubah an gane ko da haka in aikin bai shafi aikin ibada ba bai shafi aikin lada ba ka tashi zaka je kasuwa wannan bai shafi ibada ba aiki ne mubah to idan ka kulle niyyar zaka je kasuwan nan ne dan ka yi samu abin da zaka ci ka ruha maka kanka asiri ka taimaki addini taimaki dangi ka yi kaza sai ka samu lada sai ya zama ibada amma dai ka tashi kawai don ka samu kuɗi shi kenan ka samu baka samu ba mubah ne wannan ba za a rubuta maka zunubi akan wannan tunda an halatta maka to duk wani aiki da yake mubah in ka ga dama kana iya juya shi ya zama ibada ta hanyar sa niyya ta neman lada a cikinsa kulla niyya mai kyau kasuwanci wannan in ka kulla niyya mai kyau ana yi ne dan ka taimaki addini kana yi ne don ka ruha makanka asiri ka taimaki iyalinka ka taimaki dangi duk samu lada a ciki ya danganta da niyya amma in kana yi ne don ka zama hamshakin mai kuɗi a daina rena ka ko kuma ka zama mai kuɗi don ka rika kama mutane kana karya su yadda kake so ka yi ta abin da ka ga dama wannan ita ce niyyar ka ko so kake ka samu mulki don ka yi wata ramuwa ko don ka yi kaza babu niyya mai kyau a ciki to ya danganta in ma mummunar niyya ka sa a ciki kuma zai zama zunubi ka je ka tashi zaka je kasuwa da niyyar ka samu kuɗi dan ka je ka sha giya ya zama zunubi ko da baka sha giyar ba wannan niyyar kadai laifi ce na gaba wujubul i'tina'i bil a'malil qulubi wa muraqabatiha wajibi ne mutum ya kula kwarai da ayyukan zuciya da kuma lura da ayyukan zuciya muraqaba wajibi ne mutum ya damu da ayyukan zuciya a rika muraƙabar ayyukan zuciya muraƙaba shine lura da sa ido akan ayyukanka na zuci kullum ka rika binciken niyyarka kana sabunta ta kullum ka rika bincike dan a hankali a hankali zuciyar juyewa take yi ta rika yi dan wani abu ba Allah ba sai kana yi kana dawo da ita shi yasa tusturi yake ce ba abin da ya fi bani wahala kamar yaƙi da zuciyata ta dawo ta yi dan Allah ita tana kokowar sai an yi dan wani ko sai an yi dan a burge ko sai an yi dan shahara ko ni kuma ina yaƙarta ta yi dan Allah to shi yafi komai bani wahala yaƙi da zuciya na ƙarshe innal hijrata min biladi shirki ila biladil islam min afdalil ibadat hijira daga garin shirka zuwa garin musulunci yana daga cikin mafi falalan ibadodi yamma idza qusida biha wajhu Allah ta'ala idan an yi ta dan Allah to yana da cikin ibadodi mafi falala hijira hijira a akwai wanda take zama wajibi shine idan baka iya yin ibadar ka a inda kake baka iya bautar Allah yanda ya kamata an hana ya zama dole ka yi hijira sai fa idan ka kasa ya zama abin ba zai yi ba za ka iya ba saboda ba kuɗin da za ka yi hijira ba kaza ba kaza misali kuma in dai akwai yadda za ka yi to dole ne sannan akwai inda za ka zauna kafirai ne kana iya yin ibadar ka yadda ya kamata amma ba ka samun abokanai da za ka yi wasu ibadodi da ake yi na tare tare da su misali amma dai ba wanda zai tsangume ka kana iya yin sallar ka kana kaza kaza ibadodinka duk kana yi ba wanda zai takura ka wannan mustahabbi ne mutum ya hijira ya koma inda zai samu cikon sauran ayyukansa na ibada amma in kana zaune inda kana yin ibadarka akwai abokanan ibada wanda za ku yi tare baka da wani matsala gari ne ya zama garin gari gari ne ana aiwatar da musulunci shari'ar Allah yadda Allah ya ce wannan bai da wani matsala mutum ya ci gaba da zama a gurin za mu shiga hadisi na biyu ban san bai akwai wani mai magana na'am na'am wa alaikum salam eh a sai tuna ashe a zahar ce yake so yayi muka ce zai iya mai da ta nafila kamar in shi a in shi kadai yake yi kamar in yana bayan liman ne misali kawai sai canza niyya sai sake yin kabbar harama eh sai canza niyya ya sake kabbar harama sai ya bi sauran rako'i da suke saura in ba shi kadai ne to in yana so sai ya cika in ya raka a ɗaya ne sai ya wata biyu ya sallame a matsayin nafila yanzu ya juya niyyar ta koma nafila sannan sai ya tashi sai ta da wata ikama ya yi niyyar sallar da zai yi sai ya an gane ku na hadisi na biyu ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira idan Allah ya tabbata gare shi za mu rika ɗan tarjamar sahabban kaɗan kamar ba tare da tsawaitawa ba da yake yawanci wani sahabban suna maimaituwa duk wanda muka yi tarjama sa ba sake maimaitawa zami ba kenan sai mu bi ta kan hadisin ka hudu ko biyar ma wanda duk mun taba tarjaman ka a baya ba sai mun sake maimaitawa to amma wanda bamu taba tarjama sa ba mun zo kansa sai mu dan yi takaitaccen bayani akan sa sai mu ci gaba yana da muhimmanci sanin wa'annan mutanen bayan Allah masu daraja Abu Huraira sunansa Abdullah bin Sakhar ibn Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi wannan shine magana mafi karfi dangance da abin da shafi sunansa an yi sabani akan sunansa wajen magana 30 suna 30 aka yi sabani akan sunansa amma wannan dai shine kusan mafi karfi wanda da yawa daga cikin malaman hadisi akan wannan suka tafi daga ciki akwai Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak abin da ya faɗa kenan yace wannan suna Abdurrahman bin Sakhar shine asahuha mafi ingancin sunayen da aka aka kira shi da su dan ya shahar da alkuniyarsa sai sunansa ya bace haka ibnu abdul bar a cikin a cikin al-si'ab fi ma'rifati al-ashab shi ma yace dai magana mafi karfi shine me shine abdurrahman bin sakhr shine kuma abin da imam an-nawawi ya tafi akan sa a cikin sharhun da ya wasai muslim sunansa abdurrahman bin sakhr wanda ya shahara da alkuniyarsa an yi saɓani a kan waye masa alkuniyar wasu na cewa babansa ne ya yi masa ita tun lokacin jahiliya wasu kuma na ce a'a ya zo da mussa ne a majalisin manzon Allah yar mussa sai manzon Allah ya ce masa "Ah, Abu Huraira baban yar mussa baban yar mussa daga nan sai lakabin ya bi ya bi shi amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa a'a da alkuniyar sai ya zo babansa ne ya masa ita tun yana tun a lokacin jahiliya ya musulunta a shekarar da aka yi yakin Khaibar yakin khaibar an yi shi ina jin a shekara ta bakwai shekarar ya musulunta sannan ya lazumci manzon Allah su ya kasance ya fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabban manzon Allah ya fi kowa ruwayar hadisi saboda ya lazumci manzon Allah sannan kuma ya dace da addu'ar manzon Allah da ya ce wa zai buɗe rigarsa in karanta abin da zan karanta ya rungume sai sauri ya buɗe manzon Allah ya yi addu'ar da ya sai ya rungume wannan mayafi nashi ce daga nan duk abin da na shi daga manzon Allah ba na mantawa kaga akwai albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn umar yace ma abu huraira kunta alzamuna kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alamana bi hadisi ka kasance kai ne kafi lazimtar mu game da manzon Allah kuma kafi mu sanin hadisinsa haka ibn umar ya gaya masa Abdullah dan umar shi yasa suke kiransa awiyatul ilmi ma'ana jakar ilimi au iya ta ilimi wata taska ta ilimi yana cikin manya-manyan malaman fatawa kuma ga shi da yawan ibada ga kuma shi da tawadi'u bukhari ya ce ya rawaici wato abin nan wanda suka yi ruwaya daga gare shi mutum kusan mutum 800 samana mi'ati nafsin au aksar ɗalibi almajiri almajiri wajen 800 suka ruwaici hadisi daga abi hurairah ya rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ya rasu a garin madina kamar da zo a cikin taskiratul huffaz juzu'in farko shafi na 32 to abi hurairah radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanfir ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ماشي بني أوكي نأكني نهدني نتكرمت wancan shafin ne na koma a shiga shafin da ake nan na'am yace qala abi hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karbar sallan ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi arwala hadisin bukhari ya rawaice shi da lamba ta 654 muslim da lamba ta 225 ta hanyar tariq bin abdulrazak daga ma'mar daga hammam bin munabbih daga abi huraira wannan lafazi da muka karanta na bukhari ne a cikin kitabul wudu abin nan gabar da ya magana babul wudu wato ababun arwala wanda ya kawo shi da lamba ta 135 ya zo da ƙarin arwayar bukhari wani mutum daga hazaramot ya tambayi abu huraira mal hadasu ya aba huraira menene hadasi da kace la yaqbalu Allahu salata ahadikum ko da kace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha sai ce masa mal hadasu menene hadasi sai ce fusa'un aw durat shine iska wanda baya ƙara ko kuma iska wanda yake ƙara shine durat sai fassara hadasi da wannan amma dai kalmar hadasi ta fi wannan faɗi malamai suka ce wannan shine abin da ya fi yawan faruwa wajen warware arwallon mutum to amma in mutum ya bawali ko kuma mutum ya bayan gida ko mazi ya fito masa ko wasu abubuwa da suke warware arwallah ɗazu mun yi karatu tare da mata karatun ahdari tare da mata ɗazu da safe babin nawaqidul wudu muka yi in ka saurara sai ka ji abubuwa da suke warware arwala to duk abin da kai to arwalan mutum ta warware to ba a karban sallan sa sai yayi arwala yace gharibul hadis bakin kalmomi da suka zo a cikin hadisin ya dauko daga tanbihul afham yace da manzo Allah yace la yaqbalu ay la yarda Allah baya yarda baya yarda da da me da sallah salatu amnan salata da aka ce la yaqbalu Allah salata ahadikum as-salatu fi ash-shar'i kalmar as-salah lafazin as-salatu a shar'a ma'anansa ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusa awwaluha at-takbir wa akhiruha at-taslim wata ibada ce ma'abuciya maganganu da ayyuka keɓantattu akwai maganganu a cikinta akwai ayyuka wanda farkon takabbara ne wanda ake cewa kabbaran harama ta kuma shine sallama sallamewa daga sallah wanda ita ce sallah a taƙaice ta'arifin sallah to ba a karɓan sallar ɗayanku idan ahadatha idan yayi hadasi ay waqa minhu alhadath idan hadasi ya faru daga gare shi yace wal hadathu huna abinda ake nufi da hadasi anan kullu ma yanqudu alwudu'a kal bawl wal gha'iti duk abinda yake warware arwalla wato fusa'un ko durat din da shi Abi Huraira ya faɗa yana ciki to haka kuma al bawl yace kal bawl wal gha'iti kamar bawali da bayan gida da sauran abubuwa da suke warware irin su mazi da sauransu a cikin tafsirul allam yake cewa la yaqbalu Allah ay bi sigatin nafi aka kawo shi da siga ta korewa wa huwa ablagu minan nahyi wanda yafi kai makura wajen fiye da hani kamar a ce la yusalli ahadukum kaza ko a ce la yusalli wannan hani ne amma da aka ce la yaqbalu Allah salata aka ka baya karba la yaqbalu fi'ilin kaga ya zo marfu'i dan a nuna maka la din nahiya abin nan nafiya ce ba nahiya ba nafiya korewa take yi ba hani ba ne amma kuma hani ta hanyar korewa ya fi kai makura fiye da hani irin wanda muka sani mujarradin hani me yasa la'annahu yatadammanu an-nahya wa ziyadata nafiyin abin nan wa ziyadata nafi haqiqati shay'i saboda hani wanda aka yi shi ta hanyar korewa to yana kunsar hani bayan korewar kuma akwai hani bayan ga hani sannan kuma akwai ƙarin korewa ta haƙiƙa ga wannan abu mana an kore shi ma an ce babu shi an gane ko eh an kore shi ma an nuna babu shi to kaga shi yafi kai makura to manzo Allah yace Allah baya karɓar sallar ɗayanku matuƙar ya yi hadasi har sai ya yi arwalla wanda ya nuna arwalla menene arwalla menene kafin sallah dole ne sharaɗi ne sharaɗi ne na ingancin arwalla abin nan ingancin sallah fawaidul hadis fa'idodin hadis wanda ya samo daga tambih tambihul afham yace anna salata minha maqbulun wa minha mardud lallai sallah akwai wadda take karɓaɓɓiya akwai wadda take kuma a bar mayarwa in an yi ba a karɓa wa haka za sa'irul ibadat to ba sallah kaɗai ba sauran ibadodi ma haka akwai ibada da in kayi za a karɓa ko da kuma in kayi ba za a karɓa ba ko zama niyya ce za ta lalata ta ko kuma ya zama an yi ba kamar yadda manzon Allah ya ce ayi ba shi ne abubuwa guda biyu da suke lalata aiki ko dai niyya ta lalata mutum ya yi ba don Allah ba ko wani abu irin wannan ko kuma ya zama ya yi ba yadda manzon Allah ya karantar ba shi ake cewa bid'a kenan mutum yayi ibada amma ba yadda manzon Allah ya koyar da ita ba shi ma wannan ba za a karanta ba mardud man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa to haka za sa'irul ibadat nabiyu anna as-salata فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ yace ita sallah ta farilla ce ko ta nafila har sallar gawa ba a karɓanta idan mutum ya sallace ta tare da hadasi idan mai hadasi ya sallace su walau kana nasiyan koda da mantuwa ne hatta ya tawadda sai yayi arwala ya sake wannan sallar ko dan da shekara ɗaya ne ka tuno wata sallah da kai ashe baka da arwala to sai ka rama ta ko bayan shekara ɗaya ne wannan sallar sai ka ba ta wucewa sai ka rama ta sai ka yi arwala ka rama ta in kuma kana da arwallanka sai ka rama haka mantuwa ba ta sa a ce to tunda da mantuwa ne an ɗauke maka an ɗauke maka zunubi don inda da gangan ne kai sallah ba a wallah to ka aikata babban laifi mai ahadari ba ta yi fahuwa kafirun duk da ya zurfafa sosai man salla da ghairi wudu'in amidan fahuwa kafirun duk wanda ya salla ba da arwallah ba da gangan to kafiri ne to wannan zai zama kafiri in ya halatta in ya ce daidai ne yin haka ba matsala to shine zai kafirta amma in ya yarda laifi ne amma ya aikata kaba'ir ne kabira ce min al-kaba'ir to haka ko da mantuwa ne mutum yayi sallah ba ar wallahi to sai ya sake ta na uku anna sala anna salatal muhdisi haramun hatta yatawadda sallar mai hadasi haramun ne sai yayi arwa haramun ne kai sallah kana da hadasi haramun ne akwai wani abu da zai sa ka yi sallah da hadasi saboda wani dalili misali kana cikin sahun sallah kawai sai iska ya kurce maka ana kuma sallah to tayewa ma an ji ƙara amma ba a san bawa ne ne wani taɓa samun irin wannan matsala ana cikin sajada sai da muka ji ƙara amma kuma ba wanda ya fita daga masallacin wanda ya tashi yana ta faɗa kai dai ka san kayan iska to ai sai ka fita kaza kaza ya ce a'a yayi daidai dan ka dan kai kai ya kumyata mana kai ya kumyata amma za ka hudda niyyar sallah daga zuciyarka kawai sai zama bin kana bin mutane ne amma zuciyarka ka cire niyyar sallah yanzu kawai sport kake da isfor kake kawai dan kar ka kumyata sai kai ta isfor kinka an gama ka tashi ga an huta ka sai da za ka yi ka sake sallah amma in ba wani nauyi ko wajen jin kunya ko wani abu kana iya fitawar sai ka fita ka je ka sake aron naka dawo amma in kana jin tsoron ka kumyata to wannan shine zaki musamman in an ji kara kuwa amma in ba wata kara ba komai iska ya fita ya fita jikin mutum wannan sai ya fita abinsa ba a san me ya fidda shi ba ba wanda zai ce kaza ne ko kaza ko kaza ba san me ya fidda ka ba to wannan uzurin ana dauke wa mutum ya ci gaba da isfor za a ce ba ya ci gaba da sallah a sannan na hudu ko أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية يتشي متم idan ya yi arwalla saboda wata sallah misali kamar sallan azhar ko ya yi arwalla saboda sallan magriba summa dakhala alaihi waqtu salatin ukhra sannan sai lokacin wata sallah ya shigo masa wa huwa ala taharatihi kuma yana kan tsarkin sa arwallan bai warware ba lam yajib alaihi wudu'u maratan thaniya to ba wajibi bane sai yayi wata arwalla saboda wannan sallan ta biyu ba dole bane in yana so ya jaddada sai ya jaddada ba laifi mustahabbi ne ya jaddada zai samu lada amma bai zama dole ba tunda arolansa bata warware ba na biyar ta'allimu sha'anin salah girmama sha'anin sallah da muka fa'into shi ko muka jiyo shi a cikin wannan hadisi haisu la yaqbaluha Allah ta'ala illa bi tahara a yayin da Allah baya karbanta sai da tsarki kusan magana mafi karfi yadda ba shine ra'ayin jumhur ba babu wata ibada da aka sa mata sharaɗin arwallah sai sallah aka sa sharaɗi wajibi ne sai da arwallah a yi ta sai sallah bisa magana mafi ƙarfi akwai masu sa ɗawafi wajibi ne a yi shi da arwallah akwai masu sa ɗaukan alƙur'ani dole sai da arwallah amma duk wannan magana mafi inganci ba dole ba ne hatta ɗawafi ba dole ba ne sai da arwallah hujjar da malamai suka kawo ba za ta zama ba ta wajabta arwala cewa ɗawafi kamar sallah ne bambancinsu kawai shi ana magana ita kuma sallah ba a magana sai ce to tunda manzo Allah ya ce ɗawafi kamar sallah ne to tunda ko sallah dole ne ayi arwalla to shi ma ɗawafi dole ne ayi arwalla wannan ita ce hujjar to ai sallah dole ayi ruku'i ɗawafi dole ne ayi ruku'i sallah dole ayi sajada ɗawafi dole ayi sajada sallah dole ayi sallama ɗawafi dole ayi sallama sallah dole a kalli alƙibla ɗawafi dole a kalli alƙibla an gane ashe akwai abubuwa da yawa da ya bambanta sallah da tawafi wanda yayi kama da abinda manzo Allah yake cewa alhajju arafa aikin haji shine arfa ba shi yake nuna kawai kadai an kai tsayo arfa ka gama aikin haji dan haka dai cewa wannan hadisin tunda ya ce tawafi wato abin nan sallah ne sai dai kawai shi ba a magana mana sallah ba a magana baya zama hujja gamsasshiya na wajibcin arwala amma yana da kyau mustahabbi ne da yi mutum ya yi arwala lokacin da zai mai ɗawafi kenan in kana ɗawafi arwalanka ta warware kar ka shiga wahala sai ka fita mutane ka yi kaza ka sake arwala ci gaba da ɗawafinka an gane in dai fita jama'a zai baka wahala an gane amma wanda suka ce wajibi ne kana cikin ɗawafi sai arwalanka ya warware yanzu dole sai ka je ka sake arwala ka zo ka dasa daga inda ka tsaya ba sai ka fara daga farko ba sai ka dasa daga inda ka tsaya sai ka ci gaba wannan a wajen wanda suka wajabta in muka je babin aikin haji insha Allah ko kitabul haji ba yi karin bayani akan wannan nan me nake so in ce nuna girman sha'anin sallah ita kadai ce ibadar da dalilai suka tabbatar da cewa ba a yin ta sai da me sai da tsarki sai da alwala wannan shi yake nuna ko yake tabbatar da matsayinta na afdalul ibadat ita ce mafificiyar ibadodi alal itlaq ibadodi wanda ake yin su na zahiri a cikin taysirul allah malam yace gaba na shidda al muradu bi adamil qabuli huna adam sihhati salati wa adam ijza'iha abinda ake nufi da rashin karbanta da yace la yaqbalu la yaqbalu allah abinda ake nufi da rashin karbanta adam sihhati salati abinda ake nufi da shi anan rashin ingancin sallar wa adam ijza'iha da rashin isarwarta an gane domin akwai sallar da ake korewa amma ba wai ana nufin bata isar maka ba shi yasa ya bambanta akwai sallar da ake korewa misali kamar cewa in mutum ya je gurin boka ya gaya masa wani labari amma bai gaskata shi ba lam tuqbal lahu salatu 40 laila ko yawma au kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka sannan bai gaskata shi ba akan abin da ya faɗa to ba za a karɓa masa sallar kwana arba'in ba sallar kwana nawa arba'in akwai wani hadisin ina jin ba na manta da ya zo da maganar shan giya wanda ya sha giya shi ma ba za a karɓa masa sallar kwana arba'in ba to a nan ana nufin ba za a ba shi lada ba amma in ya yi sallar ta isar ko ba ta isar ba ha ta isar ya je wajen boka ya dawo in bai yi sallah ba yake to tun da an ce ba za a karɓa ba zai iya zama na sai bayan kwana arba'in sannan in fara sallah daga wannan matsala ne wasu ma za su kai shi ga kafurci wasu ma za su kafurta shi cikin malamai akwai masu kafurta shi ma'ana yanzu dole ya yi sallar kwana arba'in amma ba lada cewa ba za a karɓa ba ana nufin ba za a ba shi lada ba amma ɓangaren isarwa ta isar masa ɓangaren inganci sallansa ta inganta ba sai ya sake ta ba amma ba lada shi ake magana amma ita wannan fa da aka yi babu arwala ana nufin ba lada ko ana nufin sai an sake sai an sake yawwa ku bambanta tsakanin biyu sai an sake sannan yace alhadisu yadullu ala anna at-taharata shartun li sihhati as-salah hadisin yana nuni zuwa ga cewa tsarki sharadi ne na ingancin sallah tsarki sharadi ne na ingancin sallah sallah ba ta inganta sai da sai da tsarki sai da sharadi na tsarki abinda ake cewa sharadi shine abinda ake yin sa sallar ba ta yi sai da shi amma kuma baya cikin sallar aka kaga arwala kafin ayi sallah ake yi fuskantar alqibla sharadi ne yin ta a lokaci sharadi ne niyya sharadi ne da sauran abubuwan duka ba sa cikin sallar duk da malikiya sun sa niyya a cikin rukunnan sallah farillan sallah me yasa saboda dole a bi sallar da wannan niyyar har ƙarshen ta an gane yawa dole a bi sallar da wannan niyyar shi yasa sallah ruwa biyu abin nan niyya ruwan ruwa biyu ce sharaɗi ce kuma farilla ce an gane sharaɗi ce a yi ta saboda sai an yi ta kafin a fara sallah sannan kuma farilla ce saboda za ta bi sallar za ta bi sallar har ƙarshe kayar ka uku suka ce kai sallar nan ma na fasa to ko ka ƙarasa ta warware kayar ka uku ce kai na fasa sallar nan ma kawai to wannan niyyar da ka warware yanzu ko ka ci gaba baka yanke ba sallar ta ɓaci me yasa saboda ka yanke niyyar yawwa to sai mu kiyaye wannan insha Allah lokaci yayi za mu tsaya nan in mun zo za mu tashi hadisi na uku ko dai har yanzu dai ba a yi ba a sauri a dai a to shikenan kaskare zama sharhin yayi yawa da fata an faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba a zo ba da taimama ba mai kake nufi wanda da gangan da gangan kawai ya yi taimama Suka zo masallaci babu arwala su su yi taimama ba kawai daga wuga su shigo layi tana da sharuɗa ita taimama in ka yi ta baka cika sharuɗan ta ba babu sallah tana da sharuɗa in mun zo babin taimama za mu magana insha Allah bai bai da nisa tana da ka'idodinta da sharuɗa dole sai ya zama babu ruwa ko kuma babu ikon taɓa ruwa kuma ba ruwan da za ka yi arwala kuma yanzu wani ko kuma eh ko kuma jik- jikinka saboda wani rashin lafiya ba za ka iya taɓa ruwa ba saboda wani rashin lafiya ba za ka iya taɓa ruwa ba ko kuma ana tsananin sanyi da in ka taɓa ruwa za ka cutu lokacin ne kake da damar yin taimama amma dan sallah za ta kuce maka ba za ka yi taimama ba yawa dan gudun kar sallah ta kuɓuce maka to bari iya sauri iya taimama dan kar jam'i ya kuɓuce na wannan baya sawa ka yi taimama wannan shine za mu zo babin taimama insha Allah ayi bayani za a yi bayani akan wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله